للذين أحسنوا الحسنى والزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون to yanda ayoyin da suka kare ayar da ta gabata ubangi subhanahu wata'ala ya bayyana mana cewa yana gayyata kowa zuwa gidan aminci gidan kubuta to sai aka faɗi sakamakon wanda ya ansa gayyatar Allah ya zama yana cikin wanda Allah ya shirya ya tsaya ya kyautata aiki a wannan rayuwa ta duniya ubangi subhanahu wata'ala ya ce lillazina ahsanul husna kyakkyawan sakamako shine aljannatu aljanna ta tabbata lillazina ahsanu ga wanda suka kyautata aiki za a ba su aljanna wato kyautata aikin nasu ko da kakabil imani ta fuskar ba da gaskiya duk wanda yake yayi imani da Allah yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi imani da duk abin da manzon Allah ya zo da shi to ba makawa in dai ya mutu akan haka makomarsa aljanna walau sahibahu zunubu ko da a ce tare da imanin yana aikata laifuffuka ba zai saboda a ce zai je wuta ya dawwama ba ta ya je wuta amma dai ko ya je ba zai dawwama ba wa wajibin ta'zibu bari ne ta kaf kabiratan sumul huludu mustana a fa usatul mu'minin ma saban Allah a cikin mu'minai lahumul husna wa ziyada za su ga kyakkyawan sakamako shine aljanna za a yi musu ƙari za a yi musu ƙari ko da yake kada a ɗauka a ce an ce masu sabon Allah a cikin mummune za su ga kyakkyawan sakamako a ɗauka cewa laifin da suka yi a duniya ba zai taɓa sakamakonsu a lahira ba ko kaɗan ba haka ake nufi ba wa in kana maratibu ahli jannati mutafawitata ko da yake darajojin su yan aljanna akwai bambanci wani matsayin in ka gani sai kai burin ina ma komai kai a duniyan nan don ka samu wannan matsayin falaita muhammi ko na fi da'atin lahi ka gaire irin matsayin da za a baya ga wanda su koyaushe kutsawa suke a cikin bin Allah bai zama kamar matsayin da ake bayarwa ga waninsu ba wanda suna bin Allah amma suna sabo suna bin Allah suna sabo wannan matsayin su bai kai kamar matsayin wanda su koyaushe bin Allah suke ba wa ziyada bayan an ba su aljanna ma za a yi musu ƙari menene karin iya nazaru ilaihi ta'ala shine samun ganin Allah za su ga Allah ya rahul mu'minuna bi gairi kaifin wa tafsilin wa nasilli su'ali fa yansawna na'ima izara auhu fa ya husrana ahlil i'tizali wanda suke mummune za su ga Allah tabaraka wa ta'ala amma ganin da za a yi wa Allah ba da kaka ba ba kamar gani da ake wa ga abu a duniya ba kana ganin abu a duniya in yana gabanka to ganin da mummune za su yi wa Allah a lahira ba wai dan Allah yana gabansu ba don Allah ya ɗaukaka daga jiha bari gani ne wanda ba za a ce kaka ba wanda lokacin da suka ga Allah za su mance da duk wata ni'ima ganin Allah ya fi musu daɗi fiye da duk wata ni'ima ta aljanna kama fi hadisi muslim yadda yake ya zo a hadisin da imamu muslim ya ruwaito haza kaulu jamhurin sahabat wa tabi'in a ce dadin nan ana nufin ganin Allah tabaraka wata'ala a wato shine abinda mafi yawan sahabbai da tabi'ai suka tafi akai cewa za a gan shi amma sai da Aisha Allah ya kara yadda a gare ta ita ta kore wannan ta ce ai ba wannan maganar ba haka bane haka tabi'ai da yawa sun tafi akan cewa za a ga Allah wakila wato yana da gare shi faɗin mai jawhara wa minhu an yunzara bil amsari lakin bila kaifin walan hisari lil mu'minina iz rija'is ulliqat hadha wa lil muhtari duniyan sabata yana daga abin da yake jaizi a hakkin Allah tabaraka ta'ala a ce za a iya ganin sa da idanu sai dai ganin da za a yi masa da idanun bila kaifin walan hisari lilmuminina wanda suke mumine za su gan shi izbi ja'iz kullika domin an rata ta ne da abin da yake ja'izi shine fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani a ce dutse ko ya ci gaba da zama a inda yake abu ne wanda yake ja'izi abu ne wanda yake ja'izi wakila wasu malaman tafsirin suka ce ziyadatu dinnan da aka faɗa abin da ake nufi da ita almuradu bi ziyadatu abin da ake nufi da dadin samun yadda Allah mai girma wanda a can surar da take kafin wannan suratul tauba Allah ya faɗa mana wani ruwanu minallahi akbar ai samun yardar Allah ya fi girma daga aljanna a ce ka sami yardar Allah ya fi ma da a ce an baka aljanna wasu suka ce ƙarin da ake musu shine a nan ka kyawawan ayyukansu wasu suka ce abinda ake nufi da daɗin wata katin gini ne na lu'ulu'i lu'ul'in guda ɗaya ake rarake ta lu'ul'in ba wai ana ɗan fara wani lu'ul'in da wani ba a'a lu'ul'i ne babba guda ɗaya za a rarake ya zamo ginin a cikin sa yake yana wannan gini yana da ƙofofi hudu sai dai magana ta farko cewa abin da ake nufi ganin Allah shine wanda za a dogara da shi domin duba zuwa ga ubangiji tabaraka ta'ala ya lizumta samun duk sauran wannan ya lizumta a ce an sami yardar Allah ya lizumta a ce an sami ninkin hasanonin ninnin hasanonin ya lizumta a ce kuma an samu wannan katon gini na lu'ulu'i abinda zuwa hadisi ya shirar akan wannan idan yan aljanna suka shiga aljanna sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce kuna neman wani abu da zan muku kari akan aljannar sai 'yan aljanna su ce ashe baka haska ka fi sakunmu ba ashe baka shigar da mu aljanna ba baka tsirar da mu ba watun jina ashe baka shigar da tsirar da mu daga wuta ba ya ce sai a yaye musu tsari tsakaninsu da Allah ba wani abu da za a ba 'yan aljanna wanda yake ya fito yiwa zuwa gare su fiye da kallon da duban da za su yi wa ubangiji ya daɗe a wata ruwayar sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ya karanta ayar da take cewa lil ladzina ahsanul husna wa ziyada ita wannan ayar da aka ja yanzu ka sani cewa mutane gaba ɗaya wanda duk suka sami shiga aljanna suna duban Allah tabaraka wa ta'ala akwai wanda duban su ga Allah a duk kamar sati ne sau ɗaya a kamar sati na duniya to za su ga Allah sau ɗaya wasu kuma ma sai kamar ranar idi a shekara ya zama kamar a gwargwadon shekara rana ɗaya ce suke ganin Allah ru'yatul amatu wannan ita ce ganin Allah ta gaba ɗaya ga baki ɗayan 'yan aljanna akwai darajoji mafificiya ga wanda suke keɓantattun bayan Allah su bayan Allah wanda suke keɓantattu to matsayinsu wajen ganin Allah a aljanna yana bambanta wani a kullum sai ya ga Allah wani duk sa'a sai ya ga Allah wani duk wakacin sallah ma sai ya gani shine yace akwai a cikin su wanda yake ganin Allah a dukkan safiya da dukkan maraice akwai a cikin bayan Allah ke bantattu wanda yake ganin Allah a kamar wakutan sallolin nan guda biyar akwai a cikin su wanda gaba ɗaya ma ba san da ake kare shi daga ganin Allah a koyaushe cikin ganin Allah yake saboda abinda aka ce akwai wasu zaɓaɓɓun bayi na Allah wasu majaje gwarzayen majaje na Allah da a ce za a tsare su daga ganin Allah ko da gwargwadon kifta ido da sai su yi burin fita daga aljanna yadda wani daga cikinsu yake cewa lastu kasdi من الجنان لذاذا غير أني أريد hali araka ni manufata a aljanna ba wai ina nufin in shiga aljanna don a ta kawo min kayan jin daɗi iri daban-daban ba ni babban abin da nake nufi daga shiga aljanna shine a ce koyaushe ina so ina samun ganin ka ya ubangiji wannan ne wani abin da nake nufi daga aljanna wal'atar haƙo ujuhum ba ko wala yarhaqu duhahum qatar baki bai riskar fisakun a sawadun baki wa gubarun da kura bayan da za a yi tarife fisakun su ya ga shawu duhahum a ce ya zake wa fisakun su fa'alu jannati yan aljanna birul wujuhi fisakun su masu haske ne fi gayatin min albasti wal jamali suna cikin matukar munna da kyau fala ya tarihim na kadu duk wani abin da zai tashi hankalin su wala kadarun ko abin da zai gurbata musu rayuwa bayan da za a yi bijire musu qala ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa yana sifanta yin aljanna wujuhun yawma idin musfira rahiqatun mustafshira wasu fusaku a wannan rana suna sake suna munna suna farin ciki da irin matsayin da suka ga sun samu wala zilla aka nan ba sa gabuwa da kaskanci qa'abatun bakin ciki akan wani abu ulaika masu wannan sifar ayil muhaddasu anhum anna lahum husna ziyada wanda aka bada labari daga su cewa suna da ke- sakamako na aljanna da ma ƙari ashabul janna su ne yan aljanna mun biya halidun su masu goma ne a cikinta bayan da za a fita ai la ya harjuna min ha abada bayan da za a yi a ce sun fita daga aljanna in sun shiga to sun shiga kenan huludun bila mauti
والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون wallazina kazzafu sayyiati wa'annan ku da suka aikata munana shuru wannan haduwa ne fi zikir sifati ahlin nar a cikin ambatan sifa yan wuta isra zikir sifati ahli janna bayan an faɗi sifofin yan aljanna gurin ambatan sifofin yan aljanna to allazina din afin allazina asanu adafi ne bisa allazina asanu ai walil ladzina kasabu sayyiati ai wa'annan da suka yi ayyuka munana a rayuwarsu ta duniya amilu shirka shine suka aikata abin da yake tararwa da Allah tabaraka wata'ala domin tararwa tarar da wani da Allah shine abin da yake sabautawa a ce dan adam ya shiga wuta kuma in ya shiga din ba maganar fita to wanda suke da wannan jaza'u sayyi'atin za su ga mummunan sakamako za su ga mummunan sakamako bimisliha irin mummunan aikin da suka yi a nan duniya sun yi mummunan aiki a duniya a lahira kuwa sun gamu da mummunan sakamako shi yasa jaza'an wifaqa sakamako ne wanda yake ya dace da aikinsu ya dace da abin da suka yi wata raƙon zilla gaskanci zai rufe su gaba ɗaya malahum min allahi min as ba su da wani mai karewa da zai iya kare su daga azabar allah Ah, wato ba wanda zai kare su daga azabar Allah min din za'ida ce asimin mani mai kariya ka annahum ka annama ughshiyat wujuhum kai ka ce an rufe fisakun su ulbisat wujuhum an rufe fisakun su kida da yanki yanki bi fate ta'i kida din da fata ta'i jam'u kidati jami'i ne na kidato wa iskaniha akwai kuma kira'a da is'a da sukuni akan ta'i shi yasa kirawo ine guda biyu wanda dukkanin su sab'iyye ne in an tafi a kira'a ta farko kida'an kai ka ce akwai yanki yanki na dare da ta rufe su in an tafi kira'a kida'an kuwa kai ka ce wani yanki ne na dare ya rufe su kai ka ce wani yanki ne na dare ya rufe su minan lail na daga dare musulmin mai tsananin duhu yankin da yake mai tsananin duhu to a wal ma'ana abinda ake nika wa hazil ayatul ura wannan aya ta farko tana fassara wannan wa hiya qawluhu wa hadhihi al-ayatu wannan ayar tufassiru hal uhura ɗaya aya tana fassara ta wa ya kaulu ta'ala ita ce fadin ubangiji wujuhun yawma idhin alaiha rabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajr wasu fusakun a wannan ranar za a ga duk kura ta rufe su wato wulakanci na hawa kanta masu wannan sifar su ne kafirai maɓannata su ne kafirai maɓannata to a su ne ‘yan wuta masu wannan sifar su ne ‘yan wuta wanda da in sun shiga wutar to ba maganar fita masu dawama ne a cikinta ai ma ki suna za su zauna a cikin wutar ala sabilil huludi musu tabarkin dawama wa tabidi da cewa har abada har abada nan ne mazauninsu wa yau ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم Hmm.
وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون tuna ranar da za mu tashe su wasu tuna ranar da za mu tashe su suru wannan haduwa ne fi zikir muhajjati ali shirki ma abu ba abu abu dace a cikin ambatan jayayyar da za ta afku nan gaba a lahira tsakanin wanda suke tarar da wani da Allah da kuma abin da suke bautawa ba Allah ba duk wanda ya tarar da wanda Allah a wajen bauta ya bauta wani abu daban ba Allah ba to a ranar alkiyama zai zo yana jayayya da shi da wannan da ya bauta wa ɗin isra bayani asabin nari bayan an yi bayanin yan wuta aka ce tunan ranar da za mu tashe su ayil halka za mu tashi halitta jami'a gaba ɗaya sun mana ƙulu sannan ubangiji zai ce lillazi da ashirku ga wanda a rayuwar duniya suka tarar da Allah da wani a wajen bauta suka tsaya bauta wani abu daban ba Allah ba makanakumu ku tsaya inda kuke nusiba an nasarce shi ne bi filin mukaddare a wato da filin mukaddare ko bi ilzamu da ilzamu nusiba bi ilzamu an nasarce shi ne da ilzamu mukaddara wanda yake abin kaddarawa wato ilzamu makanakum kulzinci inda kuke antum da ku takidu liramir mustatir fi filin mukaddare wato takiri ne ga lamirin da yake yayi iftitari a filin da ake kaddara liyu dafa alaihi dan ai adafi a kansa dan ba a yin adafi akan lamirin rafa'a mutasili sai an yi fasalo da lamiri mai fasili ko wani mai fasili ko kaka wa in ala lamiri raf'in muttasil a ɗabta fafsil bin lamirin munfasil aw fasilin ma wa bila fasilin yarid fi nazmi fashiyan wa ra'afahu taqid inda dan maliki ke faɗa a alfiyarsa wa shurakakum da ku da wanda kuka yi tararwa wajen bauta ku tsaya a inda kuke da ku da duk wani abu da kuke bautawa ba Allah ba ku tsaya to wannan wajen ayil asnamu gumakan da kuke bautawa ba Allah ba fa zayyalna bainahum anan ne fa ubangiji yace sai muka bambance tsakanin su da mummunai mayyazna bainahum wa bainal mu'minina muka bambance tsakanin su wannan wanda a rayuwar ta duniya suka bauta wani abu daban ba Allah ba da kuma wanda suke mummunai wanda su a rayuwa ta duniya Allah kadai suka tsaya bautawa kama fi ayati kamar yadda zuwa ayar cikin suratu yasin a wabtazul yawma ayyuhal mujrimun ubangiji zai ce ku masu laifi masu tarar da wani da Allah ku ware kanku a yau ku ware kanku daga waɗanda suke mummunai a yau wa qala lahum shuraka'uhum su wanda suka bauta wa sai suke da su masu bautar ma kuntu mu iyana ta abudu mu gaskiya lamari bautar da kuke yi ba mu kuke bautawa ba ma nafiyatu ma nafiya ce wa quddimal maf'ulul lil fasila gabatar da maf'ulin shine iyana an gabatar ne dan ayar ana son ta zamo nu'ara da wato akan wannan yana cikin dalilan da suka sa a gabatar da maf'uli kala mujahidu mujahidu ya ce ta kunu fil kiyamati sa'atu ana samun wata sa'a a ranar alkiyama da tsananinta ya kai inda ya kai za a fito da gumakan da masu bautawa gumaka suke bautawa ba Allah ba sai gumakan su ce wallahi su dinnan ba ji suke ba a rayuwar duniya rayuwar su ta duniya ba ji suke ba ba gani suke ba ba hankalta suke ba su ce su gaba ɗaya ma ba san cewa waɗannan masu bauta musu sun bauta musu ba sai su masu bautar su ce a a ai wallahi ku suke bautawa sai su wallahi ai su ku muke bautawa sai kuma kan su ce lahun gare su ga masu bautar Allah ya isa mai shaida tsakaninmu da ku mu lamarin da sha'anin ba mu san kuna bauta mana ba wannan abu ne kuka ce ku ne mana amma mu ba mu sani ba wa qala lahum shuraka'u wanda suke tarawa a wajen bauta da Allah ya ce da su ma kuntu iyana ta budu hakika ku din nan ba mu kuke bautawa ba ma na fetu ma din ta na fayi ce wa qudimal maf'ul lil fasila an gabata da maf'ulin shine iyana saboda ana neman ayar karshen ta ya zamo nuni haka fa billahi فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين Allah ya isa mai shaida tsakaninmu da ku lamarin da shanin hakika mu ba mu san kuna bauta mana ba mun kasance masu rafkana ne daga bautar da kuke mana wannan yadda zai gudana kenan tsakanin wanda suka bauta wa gumaka a rayuwarsu ta duniya da kuma gumakan nasu kuma irin haka ne ma zai gudana ga duk wanda tsayawa ya biyayya ga wani kowaye ya tsare shi daga biyayya ga Allah sai an zo shi wanda aka yi biyayya gare shi ya ringa musu yana cewa ba dole ne ma ka bi ni ba ba dole ne ma ka bi ni ba kai ne ka bi ni akan ra'ayin kanka shi kuma yana cewa ba kai na ba ba kai ka ja ni ba kai kai mun bayanin cewa abinda kake faɗa shi ne daidai ka sa na bar abinda Allah yake faɗa shi yasa ko yaushe a tsaya abu abinda Allah yake faɗa shi ne an kubuta dan ka bi wani ya ziga ka akan ka bar tsarin Allah ka koma wani tsari daban da sunan ko da haka ne za a ci gaba ko abin da ya kama da haka to sai ka dawo kana nadama yana ba ruwansa da kai kana cewa ina ma za a dawo in ya so ya ga yanda za ka yi masa yadda za ka yi masa istabar ra'ar lazina tubi'u min lazina taba'u wa ra'ul azaba wa taqadda bihim al-asbab wa qala allazina taba'u law anna lana karratan fa natabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihimu law amalahum hasaratin alaihim to a hunalika to anja هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون هنالك أي ذلك اليوم أولنا رانة القيامة أولنا رانة القيامة تبلو كل نفس kowace rai za ta san minal balwa daga balwa ne ma'ana ihtibari da sani za ta gwada irin abin da ta gabatar za ta gane ainihin abin da ta gabatar a duniya ya yake a nan ta yi wani abin an yi shi da nufin za a ji daɗi ana ganin sa jin daɗi amma sai an je lahira a ga wuya ce a shi wani abin kuma a nan duniya an yi shi ana ganin wuya ce wani abu mai wuya ne amma sai an je lahira kuma sai a gane ashe jin daɗi ne babba ashe jin daɗi ne babba an gamu da wani abin a duniya da ake ganin abin a koka ne ashe abin a karɓa ne hannu biyu irin yadda aka faɗa a ranar lahira za a nuna wasu bayi wanda su tsawon rayuwar duniya suna ta roƙon Allah akan bukatu amma a cikin bukatun nan da suke roƙon Allah ba ɗaya da Allah ya biya musu ashe duk abin da suke roƙa an ajiye musu ne don lahira sai an je lahira a kawo musu nau'i nau'i na lada wanda ba wanda ya taba tunanin ma akwai irin wannan lada a ce an ba su saboda duk addu'a da suka yi a duniya ko da yake ba a bayyana musu amsa ta a duniya ba to ai an amsa ta ba a roƙon Allah in dai Allah aka roƙa roƙon ya tashi a tutar babu in dai ka roƙi Allah to lalle ka samu daidai ka ga yadda kake bukata ko baka ga yadda kake bukata ba sai wanda suke roƙi Allah a duniya aka amsa addu'ar aka yi musu yadda suke son a duniya su ce ubangiji mu ma da irin wannan kai mana ai da kai mana irin wannan da ya fi mana daga amsa bukata ba mu bukata ta mu a rayuwar duniya shi yasa a wannan rana ne dai abu da yawa zai bayyana ga dan adam mutum zai gane abu da yawa wa fi qira'ati wata qira'a bi ta aini tatalu ita ma dai qira'a ce sab'iyya a wannan rana ce kowace rana za a ɗauko takarda ko littafi da aka rubuta baki ɗayan abin da ta aikata a tsawon rayuwarta ta duniya a bata a ce karanta wa kulla insani nalzamnahu da'irahu fi unuki wa nukhruju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabak katabi nafsika al-yawma alayka hasiba kowane mutum akwai takardar aikinsa tana nan tare da shi duk inda kai aikin da kai an rubuta an makala a jikinka kuma kana mutuwa za a ninke wannan a ajiye ranar alkyama na zuwa sai a fito ma to ga takardar ka fa a baka kai ne zaka karanta da kanka kai kanka ka isa kai wa kanka hisabi dan abinda kai daidai ka san daidai ne abinda kai ba daidai ba kai ma ka san ba daidai ba ne yasa ka faibi nafsika yawma alayka hasiba a wannan ranar ne kowace rai za ta gane ko za ta karanta abinda ta gabatar qaddamat abinda ta gabatar min al-amal na daga aiki urdu ilallah a wannan ranar ne aka mai da halitta gaba daya da wanda suka tarar da wani da Allah da wanda ba su tarar ba da an mai da su ga Allah maulahu majibincin lamarin su alhaqi wanda yake tabbatacce allazi la qablu zawala azalan wala abada wanda akwai shi tun farko ba san da ba Allah kuma akwai shi koyaushe ba san da nan gaba za a ce ba Allah yana nan tun farko yana nan har ƙarshe yana ba ma'ana ba farko gare shi ba ƙarshe gare shi waɗanda anun ma kanu yaftaru irin abin da suke kirkira na daga gumaka ya ɓace musu gumakan da suke ɗauka cewa za su yi musu rana a ranar lahira to suka ɓace musu ma'ana ba su yi musu wani abu ba domin abu ko ga ka gashi amma ya zamo ba zai ma rana ba ai kamar babu shi din ne sai ya zamo kamar babu amfanin a ce ga ka ga abu a ce wannan abin zai ma rana zai toshe ma wata kafa amma abu gashi ga ka gashi eh, ya kasa yi ma amfani ai sai ya zamo kamar babu shi ne kamar babu shi ne ai gaba anhum iftirahum ai karga karyar su ta buye daga gare su bi zuhuril haqi da bayyana gaskiya fa la yunafi annahum ma hum fin nar bai kore a ce da su da wanda suka bauta ba duk za a hada a ta a sa a wuta innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam a antum laha wariduna wa haka za kullu man itamada ala ghairillah wannan haka ke afkuwa ga duk wanda yake zai dogara da wani abu daban ko menene shi ba Allah ba bawa ya zamo madogararsa Allah kadai kakai wani aiki kyakkyawa ka ringa ganin yau ai ba komai tunda dai na yi wannan aikin ina ka kyale ta aikin ka dawo ka duba Allah kawai baiwar Allah kawai in ka ce ka dogara da aikin sai a nuna ma ashe aikin naka ba bai kai ba bai kai ba ma inda maulana musho ibrahim radiyallahu ta'ala ne yake faɗa wala ta tabi illa ala farli rabbina lima bika min ajrin falam tulfa nafi'a a koyaushe kaka ce zaka dogara da wani abu naka kome domin kai a gaba ɗayan ka gajiyayye ne ba za ka yi iya wa kanka wata rana ba ka dawo dai kawai ka ce ka dogara da baiwar Allah wa a yuqalu lahu za a ce da shi wani ka kullu nafsin ma aslafa fa yan bagi lil insani ashe abin da ya dace ga dan adam abin da ya dace ga mutum an yasa ya ta kokari tsawon rayuwarsa ta duniya fi halas kalbi a cikin ya ga ya tabbatar ya kubutar da zuciyarsa daga ɗimuwa ɗimuwar da takan sa shi ya fake ga dogara ga wani abu daban ba Allah ba ɗimuwa ce take sa ɗan adam ya dogara da wani abu ba Allah ba idan da ɗimuwa za ta kauce daga ɗan adam sai ya gane gaba ɗaya ba abin ruko ba abin dogara da shi in ba Allah ba Allah kaɗai shi ne abin ruko shi ne abin a dogara da shi duk wanda kake ka riƙe to shi ma riƙe shin aka shi ma riƙe shin aka shi yasa in aka sake shi to ya kai da ka rike shi ba da kai da shi duk za ku haɗu ba shi yasa ka rike Allah yasa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'una ya kyale ta wata alfarma dan yana da alfarma yau in yace ayi dole ayi in yace ai kaza ai za ayi to kawai wannan ya ruɗe shi ya ringa ganin ai ya isa ba abin da ya isa bai isa komai ba ko wata dukiya duk irin dukiyar da ya tara kar ta ruɗe shi ko ai ilimi ko cewa yana da ilimi duk wani iliminsa ba wata rana da zai masa ya dawo ya dogara ga Allah ilimin duk da bai nuna wa bawa Allah ba ai ba ilimi bane ai ilimin da ya nuna wa bawa Allah ya san Allah shine ilimi a hakika au amali ko aiki au amali ko aiki duk wani aiki da yake kai ya dogara da shi ai duk da sai mun yi sallah raka'a kaza ina ko duk kwana uku sai na soke qur'ani ina duk wannan ba komai bane ba inda zai kai ka ka dawo ka dogara da Allah kawai ko wani wannan don ya ga gaskiya cewa ita ce gaskiya ya ga abin da ba tabbatacce ba a matsayin cewa ba tabbatacce ba ya tsaya in ya so ya bi gaskiyar ya nisanci abin da ba tabbas ba da wannan ne fa ake gane waliyi daga wanda yake ba waliyi ba shi waliyi ko shi yana duban Allah shi yasa dogaransa ga Allah wanda yake ko ba waliyi ba yana duban abubuwa da yawa yau mun yi saukar Qur'ani yau mun yi saukar da la'ilu yau mun yi kaza mun yi kaza duk wannan amma waliyi baya duban irin wannan eh min al'ami daga wanda yake ba waliyi ba wanda yake waliyi yana ganin abubuwa gaba ɗayanta zahirinta da baɗininta daga Allah ne in ma a yau sallar ya tashi in tsawon daransa sallaye duba yake cewa to ai ba aikinsa ba ne Allah ne ya wannan sallar ya halicci wannan sallar ya dangana ta gare shi amma a hakika ai Allah shine mai komai wallahu halakakum wa ma ta'maluna in azumin yayi haka in karatun qur'anin yayi haka in salatin yayi haka in zikirin ne haka zahiri da baɗin yana ganin ta daga Allah ne shi yasa shi koyaushe yana cikin nutsuwa zuciyarsa ta kame waje ɗaya musallimun lillahi ya miƙa kai ga Allah a cikin duk abin da Allah zai yi duk abin da Allah zai yi shi ya yadda da shi a matsayin yin Allah shi ko wanda yake ba waliyi ba ya yadda da haka a zuci a zuciyarsa ya yadda da cewa eh komai ai an ce Allah ne fa halikul li abdihi wa ma amil fa halikun li abdihi wa ma amil an karanta an yadda amma kuma zuciyar bata koma ga yin aiki da haka ba akan san abu amma ya zamo ba a aiki da shi shi dai wato a zace-zacensa za su ringa suranta masa rauran auna cewa wani Allah za iya cutar da shi ko na iya kawo masa amfani baya dubo cewa ba wani mai saukar da wani abu in ba Allah ba shi yasa koyaushe yake cikin wahala da gajiya a hakika masanin Allah ya yi nuni da wannan da ya ce wa malhalku fit timsali illa kasal jatin la suratul lakin tabaddat anil ma'i fazul kashfi lam yashar suwal ma'i wadahu tabadda bi wasfi salji min ghairi ihfa'i ahlu tagadda alayhi al-amru min lam'i arwa'i wa malhalku halitta bata zamo ba in aka ce za a kwatanta ta sai ko kamar ruwa ne da ya sanyi ya sanyi har ya zama saboda sanyin ya yi raba laha suratu rabar da yake tana da sura sai da ta ware daga ruwa ga inda ruwan yake ga inda rabar ruwan kuma tai shi wanda yake ma'abucin kashafi ba abin da yake gani sai ruwan kadai baya ta wannan rabar da ya san rabar ba ta da zama nata da kanta ruwan nan ne da ya sanyi ya sanyi har ya tiririnsa ya taso sama ya zamo rabar ya bayyana a surar raba ba wani abu wanda yake boyayye a nan wanda ko shi koyaushe ta rabar yake rabar yake hange a surar rabar ta tsare shi baya gano ruwan jahilun ya zamo jahili lamari ya rikitar da shi daga bayyana haskake haskake abu ne wanda yake a fili amma kuma sai ya zamo ya rikitar da shi shi yasa dai a koma ga Allah a yi riko da Allah kadai a riƙe Allah subhanahu wata'ala waran la'anhum ma kanu yaftaru abinda suke kasance suna kirkirar sa min shurka ka'i daga abokan tarayya sun bace musu sun rasa ina suke ma'ana ba su amfane su ba
قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون تؤمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ومن سبحانه وتعالى يا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يزيد هجة أكان كافرين wayu bidila ya bata abin da kafirai suke kansa naga daga tarar da wani da Allah aka kawo tambayoyi har guda takwas su kafiran nan masu tarar da wani da Allah sun ba da amsa daga tambayoyi guda biyar na farko shi kwanzo sallallahu alaihi wasallama ya ba da amsar daga guda biyu anil isnataini ba'adaha bayan guda biyar din na farko بتعليم الله له تفسكر سنر ور الله غريش صلى الله عليه وسلم da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani to ya sani ne dan Allah ya sanar da shi ya sani ne dan gane da cewa Allah ya sanar da shi shi yasa dan an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ilimin sa ya kewaye ba wai ana nufin ilimin mai zaman kansa bane kamar ilimin Allah a'a ilimi ne wanda yake da sanarwar Allah tabaraka wa ta'ala ya'yan shi to tunda yake Allah ya sanar da shi ya ce masa ko Allah maka malam ta kunta alam Allah zai sanar da kai duk abin da baka sani ba to sai ya zamo baki ɗayan ilimi ma kamar bugu ne daga ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa inna min judika dunya wa rawataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami to fa min judihi dunya wa ukhra wa ilmuhu amadda ila mal lawhi ba'arul ladhi wa'a wa jawabul ahiri ba da amsa ga tambaya ta ƙarshe lam yuskar ba tsaya ambatansa ba lil ilmi bihi domin kowa ma ya sani tambaya ce ta ƙara tabbatarwa domin tambaya ta ce tambaya ce akan abin da kowa ma ya sani wa gasara bil mufassir amma mai tafsirin mu ya fito da wannan amsar a fili tambaya ta farko ita ce kullahu ce ne da kafirai man yanzu wa ke azurta ku wane ne yake azurta ku min sama'i daga sama bil madari ta fuskar ruwan sama wake saukar da ruwan sama walar walari wake azurta ku kuma daga kas din nabati ta fuskar tsirar da tsirrai waye yake kaddara shukoki su fito daga kas waye yake fito da shukokin nan daga kas a tambaya ta farko kenan an manya mulkin sama tambaya ta biyu ta ce waye ya mallaki ji bi ma'anar asma ana nufin kunnuwa ai halka ha halitta ta waye ya halicci kunnuwan nan za ka duba kunnanka ko ka duba kunnan wani ka ce ai ga wanda ya yi daban ba Allah ba dole ka yadda Allah ne wal absara waye mallaki gannai wa man yuhrijul hayya waye kuma tambaya ta uku waye yake fidda mai rai minal mayyiti daga matacce kamar yadda ake fidda ɗan tsako daga jikin kwai ko ake fidda mutum daga jikin mani wani zuma ita min alhayi tambaya ta hudu ta ce wane ne yake fidda matacce daga mai rai kamar yadda ake fidda mani daga jikin ɗan adam mai rai ko ake fidda kwai daga cikin kaza ko tsuntsu wa mai da biro lamar tambaya ta biyar kuma ita ce cewa gaba ɗaya lamurra wane ne yake tafi da su yake tsara su yake tafi da su bainar halayaki tsakanin halitta sai mai tsari ba Allah ba ya gama tsarinsa ai wannan shekarar sai arzikinmu ya ci gaba da kashi kaza cikin ɗari ko sai mun yi kaza sai a waye gari ba ɗaya daga ciki saboda mai zartaswa na hakika mai tafi da lamarin na hakika Allah bai zartar da hakan ba ya zana ya gama zartaswartarsa an haɗa meye an haɗa kwamfuta an haɗa meye an haɗa meye an gama duk bincike an tsara tsari akan haka amma a ƙarshe in Allah bai nufi tsarin ya kai ba sai ya kare gaba ɗaya saboda a nuna wa bayi to ai tsarin fa gaba ɗaya na Allah ne duk wani mai tsari a duniya to yana yin tsarin tsarin nasa ne majaza majazi amma mai tsarin na hakika wanda in ya tsara kuma zai zartar to Allah tabaraka wata'ala ta sai kuluna wallah duk tambayoyin nan guda biyar ba su da amsar da za su bayar sai ko su ce Allah fa kullum shi yasa ka ce da su tunda sun yadda Allah ne mai wannan afala ta tako me zai hana ku ji tsoron Allah tunda kun san shi ne mai wannan fato mai nuna in ya so ku ba da gaskiya me yasa a don tun ala shirki yanzu kun dore bisa kafirci fala ta tako na ba ku jin tsoron Allah wayo hazumin haza ana fahimta daga wannan cewa sanin abu ba ita ce ba da gaskiya da abun ba akan san abu ba a ba da gaskiya da abun ba kamar yadda akan ba da gaskiya da abu amma ba a san shi ba ehem shi yasa sani daban ba da gaskiya daban lau kanat hiya al-imana da ta zama ita ce ba da gaskiyar hiya din lamiri ne na fasalo ba shi da mahalli al-irabi ko imani din shine maf'ulin an labarin kanat ko kama wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimina ko in kana hadha huwa al-haqqa ko kunta antar raqiba lakana ikraruhum da yaddasu bi anna Allah da cewa sun san cewa Allah huwa al-fa'alu li hadhihi al-ashya shine mai yin wa'annan abubuwan da haka din sai ya zama kada ta Allah da bada gaskiya a bari shi bada gaskiya izance ne na rai na zuciya wanda yake bi ga sani an san abu kuma a bada gaskiya da shi shi yasa bada gaskiyar kari dai akan an sanin ai rai zuciya ta ce na ba da gaskiya na gaskata ala taƙi bisa tabbatarwa za su ce Allah shi ne mai yin haka to ka ce da su me zai hana ku ji tsoronsa tunda kun san shi ke mai wannan shi ne mai wannan فذلكم فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون wannan mai wannan abubuwan da aka faɗa shi ne Allah mai tafi da komai naku wanda yake tabbatacce ba ku da wani wanda yake tafi da wani abu naku in ba shi ba komai na dan adam na ga Allah Allah ne mai tafi da komai na dan adam fa'an nan ta yaya wato fa ma za ba da alhaqi illa rala gashi an fito da gaskiya to aka fito da gaskiya aka ce ba za a bi gaskiyar ba me ya rage ai ya rage abu bata kenan shi yasa ga gaskiya an bayyana muku in kun ga za ku bi ku dawo ku ba da gaskiya da Allah shikenan ku bi in kuma kun ce a ku ba za ku yi haka ba to ya rage ku bace ku bi bata istifhamu ta karire wannan istifhami ne na ta karire ai la ba da hu gairu ai ba wani abu daban in ba bata ba bayan kin gaskiya daga kin gaskiya ai sai bata kamar a hada alhaka wanda duk ya kuskure abin da yake tabbatacce gaskiya wa baratullah shine bautar Allah wa qatirala to ba abin da zai afku gare shi sai ko a ce ya ya fada cikin bata zai fada ne a cikin bata ai li'annahu la wasidata bainal alhaqi wal batil dan ba wasida tsakanin gaskiya da abin da ba gaskiya ba ko dai gaskiyar ko ba gaskiyar ba ba abin da za a ce ai rabin gaskiya ne ko rabin ba gaskiya ba fa na tusrafu ya ake juyar da ku daga bautawa Allah anil iman daga ba da gaskiya da Allah ma qiyamil burhani tare da cewa ga hujja tabbatacciya an kawo muku akan cewa Allah shi ya cancanci a ba da gaskiya da shi a bauta masa
كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون sai dai ba mamaki a ce ga hujja akan abu an kawo amma wani ya ce zai taurin kai saboda me domin yadda da hujjar nufi ne na Allah wanda Allah bai nufi ya ba da gaskiya ba ya yadda da hujjar to ya za a yi da shi afa man haƙa alaihi kalimatul azabi afa anta tunkizu man finna wanda tun farko Allah ya kaddara wannan dan wuta ne to wata hujja zaka kawo masa ya bar bin tsarin da zai kai shi ga wuta ai duk abin da zaka kawo masa yana nan akan bin tsarin da zai ya kai shi ga wuta wanda wannan ma'anar aka ta maimaita ta a wannan sura har a ƙarshen suran ma aka kawo abin gaba ɗaya innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azaba lil ai wanda dama Allah tun farko ya rubuta 'yan wuta ne to ba fa wani abin da za a yi musu su imani in za a kawo musu duk wata aya za a kawo musu duk wata hujja to ba za su taba imanin ba sai inda sanda suka ga azaba za su ce yanzu sun yadda rabbana walau tare izal mujrimuna na tisuru usim da rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na amal salihan linna muqinuna azan nan za su ce ai sun yi iqani ma ba ma ranar imani ba iƙani ma suka idan sun gani sun ga abin tabbas amma za a ce ina ai wakacin ba da gaskiyar ya riga ya huce ya riga ya huce shi ma wannan sura za a ƙara maimaita wannan falaula kanat qaryatuna manat fanafa'aha imanuha ya kamata al'umma sun da suke wannan halin rayuwa ta duniya a faɗa musu gaskiya su dawo su yi riko da gaskiya kar su kai matsayin da za su ce sun